بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ويقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا قدره حق قدره من قال أنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وجعل فيهم الملك ووضع أولياء رسوله وأهل بيته وهو وهذا يتضمن غاية القدح في الرد تعالى الله عن قول الرافضة وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في الرب العالمين إنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة أرسل ملكا أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يقول أمرني بكذا ونهاني عن كذا ويستبيح دماء أنبياء الله وأحبابه ويستبيح دماء أتباع من أتباع أنبياء الله نعم وجارك.
آه، يبقى.
ويستبيح دماء أتباع أنبياء الله وأحبابه والرب تعالى يظهره ويؤيده ويقيم الأدلة والمعجزات عن صد- على صدقه و ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه ويقيم دولته على الظهور والزيادة ويذل أعداء أكثر ويذل أعداءه أكثر من ثمانمائة عام أكثر من 800 آن أكثر من ثمانمائة عام توازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من, من- من الرافضة تجد القولين سواء سواء ولا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يب ولا يبعث من في القبور ليبين لعباده الذي كانوا فيه يختلفون وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين وبالجملة فهذا باب واسع والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنه عب فإنه عبد شيطان قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فما عب فما عبد أحد أحدا من بني آدم كائنا من كان إلا وقد وقعت عبادته للشيطان فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه ويستمتع المعبود بالعابد في في تعظيمه له وإشراقه مع الله تعالى وذلك غاية رضا الشيطان ولهذا قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس أي من إغ من إغوانهم من إغوائهم وإضلالهم وقال وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم فهذه إشارة لط- إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله وأنه لا يغفر لع- لغير التوبة منه وأنه موجب وأنه موجب للخلود في العذاب العظيم وأنه ليس تح ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه فقط بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشرع عباده إله عبادة إله غيره أن يشرع عبادة إله أن يشرع عبادة إله غيره كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة, على والاستعانة به على أربعة أقسام أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها فعباد الله غاية مرادهم فعبادة الله غاية مرادهم و طلبهم من وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم لق- للقيام بها ول- ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى إعانة على مرضاته وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل فقال يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك على ذكرك وشرك وشكرك وشكرك وحسن عبادتك فأن فأن فأنفع الدعاء فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta a, Lahadi 27 ga watan Rabi'ul Akhir shekara ta 1947 wanda ya je da 19 18 19 ga watan Oktoba 2025 miladiya a wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin littafin tajrid tauhid al-mufid na al-hafiz al-allama Ahmad ibn Ali al-Maqrizi al-Misri al-Shafi'i muna dai nan a, inda malam ya ke mana bayani akan abubuwa guda biyu da suke jawowa a, do- da da suke zama wato tushe na dukkan wasu 'yan bida'a tushen farko da ya mana magana shi da ya kisa a sami bida'a san zuciya a cikin al'umma shi ne wato a sami mummunan zato ga ubangiji ya zama wato ba a girmama ubangiji yadda ya kamata a girmama shi ba ana muna mashi zato to abu na biyu kuma shi ne abin da na faɗa yanzu shi ne wato ya zama ba su kai ubangiji ƙolo yadda ya kamata a kai shi ba shi muna ubangiji zato shi ta yadda za a rika mishi tsammani tsammani na wato waninsa shi ma zai iya aiki irin nasa a shi kuma ba girmama ubangiji shi tana girmama shi ba ta yadda za a rika wato danganta musu wani sifofi na nakasa wanda yake ya ci karo da kamalansa to muna nan inda Allah ta'ala ke cewa a inda malam ke cewa wala qadarahu haqa qadarihi man qala innahu rafa'a a'da'a rasulihi wa ahli baiti wa ja'ala fihim al-mulk wa wada'a awliya'ahu awliya'a rasulihi wa ahli wa wada'a awliya'a rasulihi wa ahli baiti wa hadha tadammanu qata al-qadh fi ar-rabb ta'ala Allahu an qawli ar-rafida malam ce har ila yau dai ba su girmama Ubangiji sa tana girmama shi ba, man ƙala waɗanda suke riya cewa, ina horafa a da a rasulihi, Allah ta'ala ya daga makiya annabinsa, wai ya yi ma'amala da su kuma ba sa son shi, amma ka mazala ya riga ya koma ga Allah bai iya ganin bayan waɗannan mutanen ba, mazala ya ga bayan su Abu Lahab, ya ga bayan su Abu Jahal, ya ga bayan duk manyan kafirai gima-gima, amma wasu suna nan wato kamar macizai sun naɗe masa ya rasa ya zai haka ya mutu ya kyale su to shikenan kuma ubangiji kuma da ya tashi kuma sai ya ɗaukaka wannan makiyan nasa wa ahli baiti kuma makiyan ahlin baitin sa wa ja'ala fihim al-mulk ya sanya mulki ya rika gudana a cikin waɗannan mutane da ake cewa makiya manzon Allah ne wa wada'a awliya rasuli su kuma masoya manzon Allah wannan sunanan mutane ne sai ubangiji ya kaskanta su wa ahli baiti ya kuma kaskanta su mutanen gidan nasa malaka wa hadha tadamman wa zata al-qadh fi ar-rabb jirgin abin da muka ce busu yima ubangiji suka girmama shi ba saboda wannan ya kunshi wato kololuwan kushe ga ubangiji kuma ai kaga wanda ke girmama ubangiji a wanda yake jin cewa ubangiji ba zai bar wato ba zai tabar da mumune ba wanda yake jin cewa ubangiji ba zai taimakon mumune ba har ma ya wajabta maka sa qur'ani wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin to ya za a ko a ce karni bayan karni waɗannan mutane makiya maza Allah ne a gaban mazala aka hallaka manyan makiyansa amma a samu wasu suna nan mazala kuma shike da mulki bai sa kuma an kama su an karkashe su ba kawai shike na kuma ya koma ga Allah kuma a samu karni bayan karni aka suka dinga daulawa suna ta wato damawa a duniya yadda suke bukata su kuma wanda ahal baitin Allah su yake so ya dinga wato don kawar da su wannan ai kaga ina taimakon wato mai imani yake babu shi sai kamar ka ce ubangiji wato shi ba zai iya taimakon wato mumune ba kenan to wannan kaga abinda rafiba ɗan shi ake faɗa kaga inda sun girma ubangiji cancanta a girmama shi to da ba za su yi ma ubangiji wani mummunan zaton ba shi zace ta'ala Allahu an qawlir rafiba Allah ya wuce gaban wato abinda su rafiba suke faɗa ya ɗaukaka gabarin wannan magana nasu wannan abinda suke riyawa malam sai ya ci gaba da bayanin cewa hadha mushtaqqun min qawli al-yahudi wan nasara idan ka lura irin wannan aqida ta ta rafibawa sun tsatso ta ne sun wato dan sunata ne daga aqida ta yahudawa da nasara sun rabbil alamin akan su ma abinda suka muna nama ubangiji to sunan su ma sun muna ubangiji zato kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suke cewa innahu arsala malikan zaliman cewa ya ji Allah ta'ala ya ji ya aiko wani wato sarki azzalimi fadda an nubuwa ya da awan annabta wa kadhaba ala Allah kuma yayi Allah ta'ala ƙarya wa makata zamanan qawilan ya zauna zamani mai tsawo ya ko yana cewa amana ni bi kaza Allah ya ban wahayi da kaza ya umarce ni da kaza wa da hani an kaza ya hana ni daga kaza wa yasbihu dima'a atba'i anbiya'illah sai gashi a samu kuma yana halatta jinin mabiya wato annabawa wanda su yahudu da nasara kenan wa ahbabihi da kuma masoya Allah ta'ala wanda tuna suna cewa su ne masoya Allah wa rabu ta'ala yuzhiruhu tunda in ya tabbata yanda suke faɗa cewa shi annabin nan sallallahu alaihi wasallam yayi ma Allah ƙarya to kuma wani sai a samu kuma Allah ta'ala ya ci gaba da mara masa baya wa yu'ayyidu yana karfafan sa wa yuqimul adilla wal mu'jiza ala sidqi kuma ya dinga tsaye da dalilai da mu'jizoji wanda suke nuna gaskiyar annabtansa wa yuqbilu bi qulubil khalqi wa ajsadihim ilayhi kuma ya dinga karkato da zukata da jukkunan mutane suna karban addininsa dudu dudu wa yuqimu dawlatahu ya kuma ya dinga miƙa da daularsa a halin buhuri wa ziyara ta daularsa tana ta ƙara faɗi tana ta ƙara samun rinjaye wa yudhillu a'da'ahu su kuma makiya manzon Allah ya dinga kaskantar da su akthar min 800 amin fiye da shekara 800 in ka aka ce za a mabaji wani mummunar tunani cewa manzon Allah ne shi sai ya zama wato maki maki Allah ne ta zai taimake shi irin wannan ina taimakon ma'aunara kuma kenan ina bi abin da wato azalin ya kai ga kolon zalunci sa Allah ta'ala zai zo da wani da wani abu da zai ce miki wal mazlumin ko da kafirai ne kuwa to balle kuma su suna riya cewa su mulai wannan shine abin da wato aikin rafiba da aikin yahuda nasara yayi kama su waɗannan ba zai yi kaga shi al-maqdisi kamar da nace a lokacin shi ɗari takwas ne kadin tara ne ya kuma ga Allah sadaka shi ne zai na magana shi a lokacin sa bai san akwai wata sufafawa Amurka ko Rasha ko wace ce ba shi abin da sani kawai mutunci kirama saboda ka kakka ka ai kokarin cewa wannan abin da muke gani a duniya wato a cire rai wannan wani abu ne da bai wuce shekara ɗari ba in ka in ka tsaya kai tsakkalo na tsayaci da fara makircin baki ne bai kai shekara ɗari ba to kaga wani me za mu muna wa bangi to bayan shekara gudun dubu musulunci ya yi shi ke damawa shi ke cewa a yi ko kar a yi to shi na dai annabi yake cewa to ai ba zai yi ba ubangiji cika taimakon wannan annabi ba gaskiya ke ba tunda da can an samu wanda suka yi da'awa irin nasa da'awa irin tasa ubangiji sai ya bankaɗe su ya wulakanta su kusa kusa nan an yi gulam mirza ahmad mai addinin ahmadiyya Allah ta'ala ya wulakanta shi ya mai da shi abin kudanci a duniya ba ma mai ambatan shi da sunan annabi sai dai a ce ya zo da addinin kaza addinin kaza turawa a wato mutane sun taimake shi in ka koma baya akwai musallimatul kazzab in ga kowa baya akwai su al'asar al'ansi da sauransu da sauransu suka yi dawo annabta Allah ta'ala bai basu ba ya bankade su ya kasance da su amma shi wannan annabi har yanzu ba a samu wanda zai zo ya bankade shi ba kuma har yanzu in ma ka ce yanzu musulunci ba yi da karfin da yake da shi a da to amma har yanzu ba a iya tunkarar wannan musulunci da hujja ba duk yayin da za a zo a zauna musulunci ya zo ya zauna wanda ba musulunci ba musulmi zai zauna in ba ana bayan dalili sai ka dole kawai ka yarda musulunci shine dalili da sun zo sun zauna cikin minti biyar minti goma a madina zakin naik in sun zo zauna cikin yan mintoci da Allah ya ba su wannan da za ka ana karɓar musulunci to ya ubangiji zai ta ta taimaka wannan addini haka a hakan ma da ba shi da mulki a hakan turawa na faɗan cewa da shekara hamsin arba'in talatin musulunci zai mamaye turan baki daya ta yaya Allah ta da shiga taimakon wannan addini alhali maza na kare yake masa kaga wannan ba zai yiwu ba shi yasa to kaga wannan ba dole a yarda cewa maza na gaskiya yi kamar yadda kuma dole kuma a yadda shi kuma can rafi ba cewa waɗannan su abubakar da umar da usman suna haƙiƙanin masoya maza Allah dan ba zai ce wasu suna ƙin maza Allah kuma Allah ta'ala ya karkashe su ba kuma su gagare shi ba aka ga wannan abu ya abu ya zama wani abu wanda ake cewa yanzu ahli baitin shi waye waye zai dawo har yanzu ba a ga- jama'a na cikin bala'i mun karu karu wannan zamani na mu shiga ɗari kenan da wata daya muna fama da kitifin turawa amma a cikin wannan ma'adin ya je ya kulla kansa har zai zo ya taimake mu ba haka za mu ci tafiya a haka ai ba zai yiwu ba saboda haka to kaga wato duk abin da ke jawo wannan shine rashin girma ubangiji ta girma shi in ka suranta cewa ubangiji baya canza a a a wato sunna ta mu'amala yake mu'amalatan bayi a sunna muna da sunna iri uku akwai sunna kauniya sunnul lahin kauniya yanda ubangiji yayi cewa a ya ya raba fasalin fasalin wato a a shekara za a sami damuna za a sami zafi za a sami sanyi za a sami hunturu za wanda ta ubangiji ya raba fasali kudu a bai bai cika canjawa ba yawan ya kada zai iya canjawa ya riga ya yi cewa namiji da mace sun haɗu za su haihu wannan sunan lahin kauniya ke da halitta ne ya ya halci dole haka za a yi nan da dai ya ga dama yake son ya nuna isansa sai ya ce wannan saman ba za a samu ba amma a samu abu sai sunan lahin shar'iyya shi kuma saunin lahin shari'a shine abin da ubangiji zai aiko manzanni sai ce ku je ku ce ku yi ko kar mutane su yi kaza ku je ku ce na ce mutane kar su yi kaza wannan saunin lahin shari'a kenan shari'a da yake saukarwa wannan shi ma ubangiji akan shi yake bayarwa ko yake bayarwa amma baya yi ma mutane dole ko ka karba a baka alatar ko ka ji a karba wato shi kenan fa mutum ya samu alatar aikin sa to sai akwai kuma abin da ake kira sunan lahi ta'ala al-mu'amaliyya al-ijtima'iyya sunnonin ubangiji wanda yake a da shi yake ma'amalatan bayi shi ne yake in yana ma'amalatan bayi to akwai wani aiki da baya canja ba to shi waɗannan sunoni na ubangiji da ala'ar ijtima'iyya al-mu'amaliyya baya canja ba shi ne can kaji Qur'ani na cewa walan tajil sunnatullahi tahwila tabdila kaga wannan da ana magana ubangiji baya canja waɗannan abubuwan ne ba zai yi kwata kwata ka gani wai ubangiji ya bar wato mummune kara zuba ya kike maka su ba ba zai yi ba ba zai yi ka sa asaba al'umma tana tana wato banna tana banna kuma ka ce ubangiji ba zai gaggauta musu azaba ba yanda yayi ma ashabu saba da sauransu ba zai yi asaba haka ba wannan ubangiji ba zai taba canjawa ba ba zai yi ubangiji haka nan kawai ya sallado arna akan mu ba face dole akwai wani abu da muke yi mu ma ba zai yi a Najeriya misali mu ce kullum mu kenan kamar rashin sa'a mu ya mu ya kare mana mun zo mun dangwala ya zo ya cuce mu mun zo mun ka dangwalawa ya zo ya cuce mu ko ka ce wai bai komawa zuwa ga aikin mu ba zai yiwu ba wannan ana kai sunan lahi al-ijtima'iyya al-mu'amaliyya baya canja wannan ko dai ku yi daidai ne ya muku daidai ko ku yi daidai ya ne ba zai yi ba to shi ta wannan baya canjawa shine anan shi ma ne anan ke mana magana cewa haka nan ya bar mu mu ne yake makon su ana ta gallala musu azaba to ba zai haka ba sai dole sai ya samu mu ne wani kafa za su fake ko da dai ba zai mutu shahararren ba da ma sai ya kawo musulmi wani abu za su numfasa ba zai kawai a dinga bari haka wato ba shiga ba fita ba a ce zama wato ba bai zama mai taimakon bayan sa bace ubangiji kuma mai taimakon bayan sa ne to na da haka yake dole sai mun canja sai mun tuna dama daga cikin mu ne ya je yana ta zalunci yana ta zalunci yana ta zalunci wanda ya mutu ba mu zan karka kai wani ba shi ne na sai mu kawo wanda yake jin yare irin namu ko ah, shi kenan in kuma za mu iya hal hal hal wal aqd su ce to kai ba za ka iya ba sau zauna kai kuma za ka iya zo ka hau amma duk abin da muke yi ai kaga kaga wato mu ke jaba kanmu da kanmu da kanmu malam ce fawazin baina qawli haula kai wato awo tsakanin maganan rafiba wa qawli qawli haula da maganan nasara da yahudawa wa qawli ikhwanihim min ar-rafida da kuma maganan yan uwansu a cikin musulunci rafidawa yan shi'a tajidul qawlaini sawa za ka samu maganar su kobo da kobo kini da kini iri da iri su da wa'ancan su mona wa bangi zato akan abokan da matsala ya rayu da su ya aura ya aurar musu su kuma waɗannan su mona wa bangi zato akan cewa wani mutum ne azzalimi alhali kuma Allah ya tafi azzalimi Allah ta laziya zai tafi azzalimi kuma ba zai tafi azzalimi kuma da ta yadda ya zama ya kaskatar da mummunai ba ko da ya zama wato azzalimi an ba shi wani wani abin da zai zama wato a- a- a riba ne zai ganta to amma dai dole sai ya kwashe wato kwashe shi a hannu kamar da kaji ubangiji na cewa a matsala na cewa inna laha la yumli lil zalim hatta idan akhadahu lam yuflitu ubangiji sai dai ka ga ma a zalimi wato shugo shugo ba zafi amma ya san ba zai kama shi amma duk a ɗeba wannan shekarun ubangiji bai kama waɗannan mutane ba to ai ka san wannan dole a canza sabon lali a je a duba a gani dole ba haka ubangiji ke ma amalantan bahi ba Allah sa an fahimci waɗannan sunoni guda uku dan wani lokaci da yawa zan ce ɗauki sunna sunan lahi kauniya sai ya tashi a sunan lahi ijtima'iyya mu'amaliya ko da sunan lahi shar'iyya je mata ta kauniya in ka hada zaka haru da abubuwa ka fahimta kawai in akwai wasu abubuwa zaka ji a zuwa Qur'ani ubangiji na faɗa in kuka yi kaza zan muku kaza in kuka yi kaza kuka yi imani da kaza da kaza shikenan zan zan baku tamakkuri a bayan kasa wannan ba yana wani ubangiji canja ba yana yau lokaci wai yanzu mun imani mun gyara mun gyara cikin mu mun gyara wajen mu lokacin ubangiji ba zai ba mulki ba ba zai yi ba wai kawai bare dan jaraba dan jaraba kuma ba ku mulki ba ubangiji ba zai taba wannan ba ai wallahi duk yayin da muka imani sai ubangiji ya ba mu mulki in muka imani muka gyara cikin mu da wajen mu muka yi muka yi wato tankade sosai duk wani wani baragumi a cikin muka yaƙe su muka zama sai dai sunna yana wanda Allah ya yi a garinsa na Madina to tabbas sai ubangiji ya ba ya ba mulki in kuma Allah ba mulkin mun faro a hankali rimi rimi rimi rimi muna yin mulkin mu kuma muka zo muka canja to ubangiji za ku muka canji kuwa wannan shine wannan shine wato kaidan ubangiji kaje ubangiji yayin da yake ba da labarin saba sai yake cewa baldatun qayyibatun wa rabbun ghafur gari mai daɗi ya ba su da kuma ubangiji mai gafara fa a'rabu fa arsalna alaihim salal ali suka canza sai muka canza mu ba to wannan shine kaidar ubangiji in ana neman canji Allah ya kyauta malai ce wala qadarahu haqqa qadrihi bai girmama ubangiji suka girmama shi ba man za'ama annahu la yuhyil mauta wanda ya rika riya cewa ubangiji ba zai yi raya da matattu ba sai dai a ci a sha kamar da dai muke nake yawan faɗa yan boko ke cewa daga abuja sai kaduna daga duniya sai ka yi wato ka san da can mu yan yan siyasar mu na da tun daga Kaduna garin gwamna ne duk wanda ya gama dan siyasa ko sai gama ta ko sai je can Kaduna ya gida sai ya bar ya bar kawai su ba zai tsara kanin shi ba sai ka kuje kai je ku fushi kuka saboda ka to daga daga Abuja an gama dan abubuwan da zai ce a kowa can Kaduna a zauna to wato abin nufi shine wato ubangiji haka ne zai bar mutane sakaka wane ya zalunce wani wane ya yi rashin mutunci wane ya kaza kaza ba wane bai kaza ba wane ya sha giya wane ya shan giya wane ya yi gaskiya wane ya yi karya mu ubangiji haka ne ya bari ya kita da matattu a hisabi to wannan ka kamu na ubangiji zato shi ta yake cewa wala qadar wa haka qadar yi man za'ama annahu la yuhyil mauta wanda ke cewa Allah ta'ala ba zai tabbata da matattu ba wala ya ba'athu man fil qubur kuma bai da wanda suke cikin kabari ba li yubayyana ibadihi alladhi kanu fihi yakhtalifun saboda ma mutane ma bayin sa bayanin abin da suke sabani akai mun yi husuma mun ce Allah daya wanda ya ce biyu wanda ya ce uku wanda ya ce kowa Allah wanda ya ce har ta karbi Allah kuma ce mu dun mu zauna haka mu mutu a tafi haka dan siddan kowa ya ci banza ai dole a tashi dole kowa za a tashi a ce man ba kana mimar qadina hadha ma wa'ada rahman dole a tashi a ce kowa ya tashi kuma ubangiji zai ma kowa hisabi wal ya'lam allazina kafaru saboda wanda suka zama kafirai ne sun ma ubangiji kafirci sabai tsini cewa annahum kanu kafiri cewa su ne makarita su ne matsalaicin wanda wani ubangiji wato ba zai bar al'umma haka na siddan ba babu wannan hisabi a hali da dama za ku samu ubangiji wato kafare da a lokacin a lokacin matsala suke cewa ba za a tada kiyama ba ya riga sa annabin Allah yana kan tararar zuwa ba akwai bin mai bin bashin matsala rasuwa ita ma Allah ta'ala sai ce ka ce ka rantsi in ci za'amar da zina kafaru an lan yi ba'afu qul bala wa rabbi latub'afun thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa zalika ala Allah yasir suna riya cewa ba za a tayar da su ba ka ce na rantsi da ubangiji na ci an tashi to wannan shine kaida mutum yana cewa za a kaza za a kaza za a kaza sai kowa zai rantsi wace ce ni wallahi ina kan yaki ne kan gaskiya kai ba ka rantsi in ta kama ma kusan ta kama ana yi muwala eh in ta kama sai a yi haka din ba eh a ce kaza kaza kaza kaza wani ya zaki annabi ya kawo hujja bai ba ya daba wani kaza kaza kaza su ce daba za a tada hayaniya su sai a yi malikiya sai ka zo ka rantsi ka ce tsakanin mu da kai wake da gaskiya shi ne bude ya karanta da kai da ka zo tun da ka fara tun da ka tun da ka fara kun ce kuna kun yi zaure kun yi karatu kun da san wannan hadisan tun da ka fara ka fara na zama baka zo da Qur'ani ko sunna ba ka karanta sai in kuma ka ce ka ce duk malaman kasan da ba bai iya zuwa wai zai gamsar da kai cewa wannan gwamnati wasu ba kuwa malikiya ne addini malikiya addini ce malikiya waya ce na wani addini malikiya ne ka ce kai ma Allah gani malikiya ga yanda za inda za ka yi saboda haka magana ce ta addini nan ake magana kowa ya kawo jinsa in an ga a to ana ganin kamar abin zai zama tsanani kowa ya rantse ma dan ubangiji sai a ga waye waye wato garin ruwa ta ci a ga waye cikin wani ya kumbura ya fashe ya mutu haka musa addini ba kara fa waɗannan da suke faɗan magana suna da mutunci a wajen mu wallahi mutunci kuwa tsakanin da su akwai mutunci sosai da sai da sanayya da ba addini ba ba ruwan shi da abin nan addini ko ko ko wane ne shi ko mahaifin ka ne ma in yi ma addini shi ko shi haka zaka zaka murje idan ka kawai ka faɗa abin da kake son ka faɗa ka wanda addini tauhidi zai tashi amma wannan za a kawai ka zo kai ba kanka koyi ba kuma da hali ba haka muka san ka ba kai abin da muka san ka kai kana buɗewa da ka karanta haka muka san ka kai baka karanta komai ba kuka zo ka ce kuma kawai kai ko an faɗa maka ba za ka yi da ba kai awa addinin ka ne amma addinin ka bane addini na Allah Qur'ani budewa yayi karanta kai ma bude ka nuna mana inda aka ce wannan zaki in ka isa in ko baka saka bar mutane da Allah ka da mutane da mutane yara ma da sun gane wanda ɗaliban ka ɗaliban ɗaliban ka ne mu duk ɗaliban ka ne mu amma duk mun gane wannan kai baka kana zuwa kana ka shiga wani rigima na wasu saka a rigima da can ba san ka zanna rigima ba Allah ya kyauta sai a yi haƙuri ko? Eh, ai, to ai malaman muke sama ma ba ma. Eh, saboda haka dole dole wato Allah ta'ala ya riga gaya ma annabinsa annabin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya zo ya rantse musu cewa lallai za ta da za ta tashi alkiyama to shine abin da shi ma yake maimaitawa ana Allah ta'ala yana cewa wa qala alladhina kafaru hal lakum ala rajulin yunabbi'ukum idha muziqtum kull mumazzaq innakum lafi khalqin jadid aftara ala allahi kaliman an bihi jinna kun abin da suke fada idan ka ji mai shi yana cewa wato wa ma huwa illa min jahannama junnatun masu cewa wato maza Allah wai aljanu sun shafe shi ne to shi garkuwa ne daga daga wato wutan jahannama to shine su mana su kafiran lokacin suke cewa ba za mu baku labari wani mutum yana baku labari ba ba za mu nuna muku wani mutum yana baku labari ba cewa idan kuka rijidike kuka zama kasa idan mu zikru kullu mumazzaqi innakum lafi khalqin jadid wa za a saki tada aftara ala allahi kaliban an bihi janna ya kira ma Allah ƙarya ne ko kuma dai wani abu ne aljanna ta shafe shi kawai yake faɗa abin da yake son ya faɗa Allah ta laika sabon labina la yumna bil akhirati da azabi wa dalalil mubin kawai wanda suke bisu imani da Allah ta'ala ba za su za su tsinci kansu ne suna cikin wato azaba mai radadi da kuma wato bata mabayyani saboda haka maganan a ce za a samu tashi alkiyama wannan aka ce babu shi to tsarin rayuwa za ta lalace in aka ce babu tsarin tsarin wato cewa za a tashi alkiyama to tsarin rayuwa za ta lalace na farko dai tsari na idan an mun in kau da kai to wannan kawar kai wannan kawar kai kuma an ce a mutu kawai an ce kowa ka ga dama mai karfi ne kawai ya kwaci karfin sa haka shikenan daga lokacin sai dai mu ci mu sha mu gina jikin mu saboda kowa ya samu karfi kowa ya ya kara angonsa daga lokacin kaga babu wani babu wani magana wato social life social order a same shi yadda ake bukata daga lokacin babu maganan wani ya yi abuwa yayin da aka mutu zalunci ne ya san in ya abuwa mai wani ba zai ci a gaba daga lokacin babu magana a ce wai a bar azzalimai zuwa ga ubangiji wanda ya halice su daga lokacin babu magana a ce za a sami wato tsari na zamantakewa daga lokacin babu abin da za a ce za a sami wato arraha annafsiya wato jin wato hankali ka ya kwanta hankali ya kwanta ka yi cewa an zalunce ka an zalunce ka an zalunce ka to a bari ba komi a je Allah ta'ala da za a je lahira daga lokacin da sai dai kawai kaga an fara zalunci an fara wato neman wanda hankali shi tashi ya kasa ramewa ya kasa ramawa sai dai rami kawai zai hawo wani wani wuri ya fado ya mutu ya kashe kansa ko ya jibiya ta dame shi kawai irin wannan in babu babu addini babu maganan imani da ranar karshe Allah zai tada mu to duk wannan nizabin sun lalace rayuwa za mu zai kuma ana kuma rayuwar dabbobi kuma za ka rayuwa kawai waya ce cinye kawai haka za a rika yi daga lokaci kuma aka ce ba za a yi imani da abin da ubangiji ke cewa zai tashi hisabi ba to daga lokaci kuma dan adam zai shiga cikin halin kunci ina tabbatar muku a ɗan adam ya lokacin da aka ce ba za a imani da Allah ba to kashi casa'in cikin ɗari sai sun kashe kansu saboda ba za ka taɓa samun abin da kake bukata a rayuwarka ba saboda ubangiji ya riga ya faɗa shi wannan baya canzawa sunan lillahi ta'ala na al-ijtimaiyya ala bi ala bi dhikrillah tatma'innul qulub da ambaton ubangiji ne ake samun nutsuwa ai ba za ka ji ana cewa an ba daga baya da muka lalace ba amma wajen kafirai za ka ji an ce wane wane ya zo talauci ya mishi yawa ya kashe kanshi wane wane ya zo yana son ta shikenan ko wane ya rasa wanan wanan sa ya ji ta ya ji takeici ya je ya kashe kanshi intihari iri iri zaka suna yi wa juna saboda me saboda babu wannan addini kuma ba yadda za ka samu wani mai addini ka ga ya wani kashe kanshi ban ce ba ya samu da ku ba amma dai baka samu masu addini sa kashe kansu to to ina magana hakurin ina magana su so Allah fiye da fiye da kowa ina magana su suna rayuwa ne saboda Allah ba saboda wani ba wani masoyin su ba in ka ce ɗungurgun babu babu ruwan Allah da rayuwar mutane to ka fata rayuwa ba kina ko ba za a taɓa samun ruwa ba ko ba za a taɓa daina yaƙi ba ba kuma za a taɓa daina wato kawaici da wato ya kana da da kyautayi tsakani ba babu wato kawaici babu ya kana babu kyautayi tsakanin mutane da mutane dan da ma galibi abin da mutane ke wannan saboda jin cewa wato Allah ta'ala zai ba su sakamako na'am akwai abin da Ibn Khaldun ke cewa idan misali na ga cewa wani ina da karfi shi ma yana da karfi in aka yi za a kai jini biri jini sai a ce to a zo a samu wani wani common ground wani abu da zai zama zuwa lafiya kamar cutar da juna amma shi wannan galibi zama ne na yan marna ake yi ana na ana sai ka gani kowa na neman to a wani ya bada kuma to mutum bar masa ka gaba zama ne na yan marna amma inda ana harafin ubangiji to rai za ka kowa kowa ya haƙura kowa ya haƙura shikenan sai a ci gaba da rayuwa haka dama dan adam kaga yayi yayi yayi abin kirki ibn khaldun da shi da ra'ayin suke cewa in kaga dan adam ya abin kirki abin ne kawai ko dai addini ya sa shi wanda wannan shi ya fi ya fi karko ya fi karko ko kuma ya fahimci cewa idan maslahan wancan bata biya ba shi ma tashi maslahan ba ta biya ba in ka je ka kashe mai wato mahauci ka ga min nafsa bana ba shi kuma mahaucin ya kashe manomi ya ga ya bin sa masana to haka dole maslaha ta maslahan kowa yana bukatar kowa haka dole mu hakuri mu zauna lafiya in ba ka bara yawa ba ta cigaba ba to saboda haka abin da ke kawo wannan shine wato mu yarda cewa ubangiji ta da mu mu yi bisabi wannan in ka samu wannan shikenan ta zo daga cikin falasifa za ka suna cewa ai ma wannan shi ta ba ake aka mutane wayo dole a rika mutane wayo da irin wannan suna cewa wai annaba wai wayo suka yi alhali ba za a tashi ba amma dai wayo aka yi saboda zuwa lafiya inda ba a yi wannan wayo ba za a zuwa lafiya ba to wannan kaga wanda kuma wato duk wannan rashin hankalin su ne saboda rayuwa muna kallon ta zamu ga cewa lallai a gaggauce ba ubangiji ya kai mutane hisabi balle kuma wato nan gaba mu an mutu lallai ubangiji zai hisabi malai ya ce wa bil jumla a takaice dai a dunkule hada babu wasi'un wannan babi ne mai yalwa cewa wato duk wanda kaga duk wannan kungiyoyi da suka sun bace hanya ce guda biyu ko dai sun muna ubangiji zato ko kuma su girma ubangiji ta girma shi ba in ka je kana dubawa kana dubawa zaka ga wannan babi ne mai fadi wanda zaka iya kawo misalai kai ma ka aza su akan misalin da muka baka anna kullu man abada ma'a Allah ghayra abinda wannan zai cike zo da kai zuwa gare shi ne duk wanda ya bauta tare da Allah wani Allah ta'ala fa'ina huwa abada shaytana to zaka samu yana bautar shi din yana so ko bai so dole inda yana bautan wani Allah ba Allah ba to yana bautan shi din ko yana so ko baya so bautan shi din iri biyu ne akwai wato bauta wanda ake yi ta wanda tafi shahara bauta ba wai kai tsaye ce na bautan shi din ba amma ba directly ba an tsari gairi mubashar wato ba directly zai ce wai yana bautan shi ba shi din ba a'a zai zo ya samu wani wani mahaluki ya je kambama shi wane je tunkuda shi wa wani kambamawa wannan shedan shi ya mushi wannan at-taswil da kuma wato at-tazim shi shedan ya masa da haka yayin da mutum ya bauta ma annabi Isa to yayin wannan bautan za ta mai za ta dawo ne wajen shedan shi shi ya ji dadi wannan shine abin da ubangiji ya ba ya ba mu labarin Qur'ani na lafiya taddu ala adbarihim ba'da ma tabayyana lahum al-huda shaytanu sawwala lakum amlakum cewa lalle wanda suka juya da baya suka juya da baya bayan da can ubangiji ya ya bayyana musu da shari'a shedan ne ya kawata musu aikin su ba shedan ne ya kawata musu aikin su kuma ya musu ingizami kan turai tun kuɗa su ya dinga ba su wato burace burace wanda yake ba ba ba ba ba daidai ba wanda ba kuma na hakika ba Allah ta'ala yake ƙara gaya mana cewa irin wannan tafarki shedan yayin da yake kawata ma mutum rayuwa ta duniya ya je ya bauta ma wannan Allah yace ya'iduhum wa yumayyid wa ya'iduhum shaytanu illa ghurura ce yana musu alƙawari ne yana musu yana sa musu buri a cikin zuciya burin da yake sa musu a cikin zuciya kuma duk ruɗi ne shi kaman kawawal da ne shedan yake maka kaga kaman ba ruwa can in ka je zaka samu ruwan ka dauka ka sha sai ka je ka ga babu komai to wannan shine abin da shi shedan yake yi sai je kawata maka ka kauce daga asalin abin da ubangiji ya halice ka saboda shi Allah ta'ala yana cewa fala taghurrankum alhayatud dunya wala yaghurrankum billahi algharur algharur da yima ghayr musli sama shine shedan algharur kuma shine ruhin da yake maka yace kada rayuwar duniya ta ruɗe ku kada kuma shi mai ruɗi wato shedan ya zo daga baya ya zo ya ruɗe ku saboda haka waɗannan abubuwa za ka samu duk shedan ake bauta ma ko da ka ce za ka bauta ma wurin Allah wanda ya bauta ma Annabi Isa ko manzo Allah wanda ya bauta masa to wannan shedan baya wannan ibadan ba ta zuwa wajen manzo Allah tana zuwa ne wajen shi shedan wanda ya kawata maka shi yasa Annabi Annabi Ibrahim Khalilur Rahman a lokacin da ya zo wajen wato mahaifinsa da ya zo wajen mahaifinsa yake cewa ya abata la ta'budu shaytan ya kai babana karka bauta wa shedan inna shaytan kana lirrahmani asiya kaga ai ba bautar shedan yake kai tsaye ba amma sai ce karka bauta wa shedan saboda shedan shi ya mishi izami kan turuwa shi yake kawata masa to shine anan malaki cewa duk wanda ya bauta ma shedan to shi duk wanda yake bauta ma wani Allah ta'ala to kuma yana bauta ma shedan ne yana so ko ya sani ko bai sani ya wato wani abin ya mishi daidai ko bai mishi daidai ba haka yake sa faɗa ko ba haka yake sa faɗa ba to wani hakika ne yana bautar shedan ne a to wannan shi ita ce tafi yawa mutum ya dinga bauta ma shari'a amma ba ta hanya ta kai tsaye ba to sai kuma masu bautan shaidan a yanzu da ake samu a su kai tsaye ma su shaidanu ne satanism suke yi shaidaniyun ne su sun riga sun sun shaida ta duniya cewa su a gaskiya su shaidan din shi ya su bauta ma za ka suna girmama shaidan din suna wato kokarin kammala al'amarinsa suna cewa shi ne a babban aktu wato ai shi ya kamata a gima ba wato a ci gaba da helawa an wato wani fim ne ku kawo shi ne zama ba ku saboda shi ne muke waɗannan abubuwan da shi da makarabansa sai ka sheka wata a rika a rika a ta wato kammamawa a rika bautansa tun daga shi har ya zama wanda suka fi rayuwa a duniya cikin adam ai wanda ai mutanen sa sai ka tafi kamar shi ya kamata ya zama wato leading up to kamar da suke faɗa wannan haƙidar wasu daga cikin maka wato marubuta magana ce dai tsakanin wato masu bincike su ce aƙirar cewa za a bauta mu shi a wanda suka aka fara sani a tarihi sun shahara da shi ko da ba za mu ce wata su ne farko ba amma da yawa su malamai sa cewa za a iya tracing shi ne zuwa ga wannan aƙida ta gnosticism aƙidar da wato ake kira shi da larabci al-ghanusiyya al-batiniya aƙida ce asali gnosticism yana maganar al-irfan ilimi su da yaren girka ba su wato mazhabinsu shine kamar wato batiniya suke yi su su za ga sun zo da wasu aƙidu ne wanda iri-iri sa da abubuwa da yawa amma daga cikin abin da suka zo da shi ne shine wato shedan shi ya kamata wato a cigaba da wato kammama shi ana girmama shi shi din ma ya matance ta abota masa kaga gidan an ce girmamawa ai kaga ya kota ta zo kuma to wannan haka aka ce an same shi a tarihi su sun sama sun samu irin wannan sai daga baya abin ya ƙara rinewa a daidai a wannan waɗannan lokuta shekaru nan na baya aka sami masu satanism ɗin shi kansa ana wato al'adiyan shefaniya za ka ga galibi a yanzu an zo ana wasu ana wasu maganganu na masuniya masonari da zaka ji matasa suna yawan faɗa suna da alamomin su haka na na cross ko wani abu haka irin irin da za ka ga ya za ce haka wannan dai gaskiya ce na'am alamar yan daba ya to ka ce yan daba shi galibi suka yi wannan abu ai suna suna yin wani hoto na pyramid da sauransu irin wannan abubuwa za ku gani za ku gani a hoton dala da sauransu da akwai irin wannan abubuwa na masuniya masuniya sun shahara sosai a shekarun baya har zuwa wajen tis'iniya to dan 90s daga baya abubuwan su ya canza kama ba wai yanzu babu su ne ba amma dai lamarin su ya canza kama za ga a turai musamman a lokacin a baya za ga a ingila italiya suna da yawa kwarai da gaske kungiya ce da suka shahara da duk wani mabiyinsu dole ya zama da alwala'ul mutlaq yana da wata sakacin biyayya in ka shiga wannan wannan wannan kungiya to ka shiga babu fita wannan ce wanda shiga dari ka sama a fita to wannan ita ce asalin dari da aka shiga ba a fita ita ya alwala'ul mutlaq sannan kuma suna da cikakkiyar biyayya da kaskantuwa zuwa ga duk abin da wannan kungiyar cin tasu ta musu shifta sannan kuma daga cikin abin da wato za ka yi mamakin waɗannan mutane shine asirriya secrecy secret society ne dama su wato suna da ƙoƙarin kiyaye sirri ko da ka fita ba to ba za ka taɓa samun wanda ya taɓa yin mu'amala da masu niyya zai zo kuma kai hira da shi ko ɗansa ne ya zai gaya mishi abubuwan da ke gudana a wannan wurin ba suna da ɗabaƙoƙi da yawa aka ce akwai ɗabaƙan mutanen kaza na sama sama kenan akwai ɗabaƙan tsakiya akwai ɗabaƙan tan ƙololuwa su ne decision makers a kusan idan kana son ka san yanayin irin wannan makirci kamanninsa mu ma musulunci mun taɓa samun ƙanni na hudu mun taɓa samun wani makamacin wannan kusan duk su ne ne suke dan ƙara dama juyewa akwai wanda kira ikhwanu safa wa khullanul wafa suna da wani wallafa wallafa ana kira rasailu ikhwanu safa mutane ne masu ilimin kimiyya da kuma abubuwa ne da yawa suke yi su kuma suka dinga kusan ma sai da suka mutu da yawa su ma aka san ma a tsara aƙidinsu da su zaka ga su ma suna nan da suka yi abin mataki mataki akwai matakin farko mataki na biyu mataki na uku su sun yarda cewa addini duk ɗaya ne to daga cikin masu niyya nan zaka ga suna cewa wato da yawa daga cikin su ana faɗan cewa suna mutum shedan da yawa suna inkari suna cewa su bu sai ƙarya ake musu to amma bayan da za a yi ga suna yin wasu abubuwa kace wannan ba shedanu ne ba tabbas shedanu ne kuma marubutan su da yawa a din a lokacin ya zama duk wanda ke sai zama ya shahara za ka same shi to dole in kana son ka shahara famous and rich to sai ka dan dosan da wannan masuniya ta dole in ba ka ba to za ka je ka ta yin abubuwan ka babu sadaka akwai su a ce yan binafilai akwai su a yan rawa akwai su a yan yan kwallo akwai su abubuwa ne da yawa za ka same su irin wannan za ka akwai su a irin wannan so ko ba dai me da su waɗannan mutane suna damuwa da a daga kama lamarin shida dan daga cikin abin da suke damuwa da shi ai shine addini sune addinai musamman addinin musulunci to kaga ba yadda aka ce wai kai addini ne kai ba ka so ka ce kuma kai ba kai ba shida ne bane abu zai yi ba to kuma da yawa an samu daga cikin su wanda suka dinga wato wallafe wallafe da suke kama wace dan zaka ga kamar akwai George Bernard Shaw wannan wani mutum ne dan Irish person ne wani dan kasan Ireland shi ya yi rubuce rubuce ma da yake dinga wato shajja yake dinga kaddasa lamarin shedan Iblis ba ya dinga kaddasa shi cewa wani wani wani ne wanda ya kamata wato a cikin kula a rika kula da shi a rika wato kamba ma shi ana jimin ma shi dan ba ba a da wani irin sa zaka ga an banda shi akwai wanda ake cewa Mark Twain shi ma da zaka ga duk a rubuce a rubuce su sun yi sun kuma ci gaba da kokarin ɗauka lamarin shekar sun canza musu suna ma za ka ji wani lokaci a yawancin suna kiran shi da broken angel za ka ga ko lokaci da za ka wasu riguna da za ka wata sana sawa sai ga an maka ga halaman ga shi na shi broken angel da aka maka da kawata da komi kada ka sani ba matasa dan ka zo kana yi wani abubuwa na zamani ba fa shi na kai abin da kake ba a sani ba za ka zo ka kana yi wasu abubuwa kai din lokacin da kake yi tun daga farko har ƙarshe an sani na ka ɗauko shi kai da baka sani ba hatta wasu dan abubuwa da suke faɗa wasu masu dan dadin ji haka status haka za ka ka je kana dakowa kana sawa wannan abubuwa ne na sheda wani na sheda ne ake dakowa amma sai ga wani mutum ya je ya sa ni zan yi abin da nake so a duniya kai baka sani na ka san wannan akida ba ba ni zan yi abin da in je wai ni raina ya banda ito ban damu duk wanda sai gefe na ransa kuma kai ya dadi ba ina ka samu kai baka sani ko kuma ka kawo wani broken angel broken angel abin da suke magana shine wai mala'ikan da aka balle mishi fifike kasa koma sama sau da aka kaga wai kamar zalunci wa Allah ya masa su zo su dinga faɗa wasu maganganu na rashin kyautawa kan Allah Allah ga shi ya ba annabi Adam dama amma shi shaidan zunubi ɗaya kawai tan ka ji ba shi dama sau da aka a ta faɗa a tira da maganganun har sai ka kuma kana jin cewa to eh gaskiya ka ko dai ubangiji ya yi zalunci nan ne to kaga abu ya lalace kuma amma da yake turawa maƙiya Allah ne haka suka rinka daure mutane mutane na gindi har mutane su ba sa so ba sa so ba sa so amma haka nan suka rinka yadda har ma su rinka bude wato kana su tocinan su haka abin yake mu ba kuma nan ba wai babu su ne ba kowane gari iya irin wannan garin iya bidin da za su sa eh saboda haka wani lokaci zaka ga wasu sun wasu fara wasu ganganu dan wasu mu dai a nan a nan dai mu tunda galibi ba su addini muke yi ba san wannan addini ba gaskiya mu musu adalci amma da yawa hatta yan siyasa ko yan boko a kula a daina cewa da abin da aka ji aka gani a littafin wani mai daɗi maɗi mai daɗi mai daɗi lasa ji za ka rika ɗaukowa kana wani lalatawa kai baka san mai suke ba kai ka tsare musu kayan su da Allah ka ɗauki naka a saboda haka wato kaga wannan shine wato bautan shaidan din da ake da ake da shi a duniya ko dai ka bauta masa a hanya na kai tsaye ko kuma ka bauta masa wato ba ba hanya kai tsaye ba ka je ka samu wani Allah ka kaddasa shi amma a cikin al'amari yana komawa zuwa ga bautan Allah ne bautan shaidan din ne kai baka sani ba mala ya ce anna kulla man abada ma Allah ghayrahu fa innahu abada hawahu abada shaytana duk wanda wato ya bauta tare da Allah da wani Allah to ya bauta mu shaytan qala ta'ala Allah ta'ala yana yana ce ya faɗa cikin Qur'ani alam a'ad ilaykum ya bani adam alla ta'budu shaytan ban muku wasu ci ba lafazin al'ahadu ya ta'addi da ila a Qur'ani to yana da ko ba ba Qur'ani ba yana nuna awsa wasiya muakkada wasiya da aka karfafa ta in ka ce alam ahad ilaikum ay alam alam usi ilaikum ba muku wasiya ba shine alam ahad ilaikum ba muku ba muku umarni ba muku wasu ci wasu ci mai karfi ba ya bani adam ya ku ya adam Allah ta abdu shaytan karku bota ba shaytan haka ashe wato duk abin da kaga ana yi a duniya in dai ba biyayya ubangiji ake ba to shaytan ake ma ko ana so ko ba a so amma abada ahadun ahadan min bani adama babu wani daga cikin ɗan adam ka'inan man kana ko wane ne shi ko kuma ɗan wane ne shi ya je ya bauta ma wani Allah ta'ala illa wa qad waqa'at ibadatuhu li shaytan face sai wannan bautar ta ta fada wa shaytan shaytan ne zai ribace ta fastamti'u al-abid bil ma'bud sai a samu shi wannan wato wanda ya bauta din mai bautan sai ya ji dadin wato abin bautan nan nasa fi usuli gharadihi ya samu abin da yake bukata na rayuwar duniya ko ya samu dan wani rayuwar duniya dan kadan misali ya je ya je shi kenan sai ya aljanna san dan yawo sai yan bukatunsa a ce in kana bukata kai kudi a baka wani wuridi a ce shi kenan zaka ga kai ya fara fadowa hannu ya fado da shi kenan kaga wata kyanwa kaga kaza kaza kaza kaga wani wani wato allo ya fado shi kenan ka hada in ka ji tsoro ka hauka ce in baka ji tsoro ba shi kenan daga lokacin da abu da taba zama kudi ka ka samu abin da kake bukata eh a kuma an rabu da imani kuma wannan abin da kake bukata kamar bukata ne na mai shan sigari sai shi mai sani ba da dirka ba kansu wato cuta amma kuma shi na cewa shi mai sha ba ba jin daɗi ma da shi ta kuma kona sai ya sha to kaga abu ya lalace wa yastabdiru al ma'bud bil abid shi ma wanda ake bautan sai ya ji daɗi da shi wannan mai bautan fi ta'zimihi lahu ta yanda yake wato girmama shi yake girmama al'amarin sa wa ishaqihi ma Allah ta'ala kuma yake gwaba shi da ubangiji wa zalika ghayatu ridha shaytan wannan shine gayan da wato shaytan yake son ya samu wato kaiwa matuƙa na yadda da shaitan wannan shine kaiwa matuƙa na yadda da shaitan wani hada qala ta'ala saboda qala ta'ala ya faɗa a cikin Qur'ani wa yawma yahshuruhum jami'an a lokacin da ubangiji zai tara su baki daya da na farkon su na karshen su mutanen su da ajanun su sai ce ya ma'asharal jinni qad istaktartum min al-ins ya ku ajanu to kun yawaita ma yan adam ainin ihwa'ihim wa ilayhi ta hanyar kadar da su da kuma da kuma jahilar da su al'igwa da al'igwa da bambanci al'igwa shi ne a zo a sanya maka wata san zuciya kamar san zuciya na gangan shi ne alkawaya shi kuma al'iblan abbalan shi ne adam da ilmi a zo a sa maka wani jahilci yadda za a sa ka bace girga to wannan duk shaidanu na yinsa shaidanun aljanu suna yinsa ta yin za su zo su tabbatar shi jahilci ya yaɗu a cikin kanu in da sun san ana yin ilimi kaga ba maganar bokanci da haka za a yaɗa jahilci a tsakani sannan kuma za a kuma a yada san zuciya tsakanin wanda suka sani din ma malamai to su ma samu san zuciya su dinga kawo wasu abubuwa da shedanci iri dama za ka alƙali mai mai wato wata da mutane ba samun da kiki kwarai da kiki wanda irin babun na ba iya gobe aishi amma wanda zai iya dan ga ba duma wasu maganganu su ji eh da dan dan dan wato intelligence sa ya da dan sanan gwada su koyaya zai kila ya iya magana ko da dai jahili ne ya dinga amma iya magana irin masu sukan nan da ake fama da shi ya ta shaidanci ta faɗan maganganu babu kai babu gindi irin su zazzaki za ka irin su za ka an tashi a magana wato kai wato an ba su ji daɗi iri iri kaga ai duka wannan ba da ki kai ne ba shi kaga zazzakin ba ai kaga gangaren da aboko first class material ne haka kafin a kore shi ba gangaren ne sosai za ka ga yana turancin kamar yana kamar ya ci gauta amma hakikan ya iya komi da kuke ji to irin wannan shine zaka ga wato shi an ba shi algawaya ta zuciya shi kuma mujahilan da suke bin kuma sai kuma yi musu izrani ya batar da su ba tare da hakki ba lokacin wa qala Allah ta'ala yake cewa wa qala awliya'ukum min al-ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajala alladhi ajjalta lana qala an-nar mawqakum khalidina fiha illa ma sha'a Allah inna rabbaka hakimun alim Allah ta'ala ya ce ba mu labari cewa qala awliya'ukum min al-ins su kuma majibintansu daga cikin wato ‘yan adam sai su ce, Rabba na samta a ba'abuna bi ba'abu, ya Ubangiji, sashinmu sun ji daɗin wato sashi, wa balagana adana da bi a jattalana, wato mu mun bai ne mabiyan bukatunsu su ma sun biya mana bukata, mun bauta mu sun ji daɗi, mun kuma sun ma sun biya mana bukatun da duniya mu ma mun ji daɗi. Ka istamta a ba'abu bi ba'abu ke. Wa balagana adana da bi a jattalana har muka isa muka tike zuwa ga adalin da kai mana ajaliya. zuwa cewa ba za mu tsallake ba Allah ta'ala kowa ne gaba ce kowa ko ba da uzuri in an zo an ba da uzuri tabbas su dan tsine ne ya waye waye su ga abin da za su su ce qalan nar maqwaqun to kuje wutan jahannama ita ce matsabaku inda za ku tsibi a cikin ta za ku dawama khalidina biha can za ku dawama illa ma sha Allah sai illa ma sha Allah inna rabbaka hakimun alim lalle ubangiji wato mai hikima ne mai ilimi a wannan kaga din me yake nuna yana nuna cewa biya da aka buta mashi dan to sai ubangiji ya gama tsakanin shedan da mutanensa da kuma su ina da ake da su ake batarwa a haɗa su a haɗa fir'auna da mutanensa da ya batar a haɗa su abu jahal da mutanensa suka batar a haɗa su su yi ma a gaban ubangiji kowa ya tabbatar cewa ba shi da hujja daga baya kuma sai a ce ka je wuta daga baya sai a ce kowa ya je wuta su wato a imma din suna can sama su kuma ina da dudun su kuma suna kasar su haka za a yi ubangiji ba zai bar kowa haka ya fanshe bayan ya masa shirka ba ko ya masa kafirci illa iyaka dai abinda ubangiji ya ba mu labari zai yi shine jawabin karshe da zai ba shi dage kaga wannan shine mafi mafi sharrin hudu ba da aka bai a ban kasa shine shi ma a bashi duro ya hau na ce duro saboda Allah hudu ba haka ake yi ba sani ba ko duro za a bashi karin shigan ma ubangiji karin ubangiji yi magana babu ilimi ban sani ya bai magana ba amma dai lalle ubangiji zai bashi dama yi magana idan yayi magana ko maganar da za ta isan ma kowa a cikin su sai ya je dan zo ubangiji ubangiji so yake kunyatar da su a wajen Allah ta'ala yake cewa wa qala shaytan lamma qudiya al-amr shaytan zai ce bayan an riga an yanke musu hukunci baki daya inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi lalle ubangiji ya muku alƙawari alƙawari na gaskiya wa wa'adtukum ni kuma muku alƙawari na ƙarya fa akhlaftukum ni kuma sai na saba muku sai ki cewa ma kana li alaikum min sultan ban da wata hujja da nake da shi akan ku illa an da'autukum sai dai kawai kiran ku nayi fasajabtum ni sai kuka amsa kirana fala talumuni kar ku zarge ni walumu anfusakum ku zargi kawunan ku a yake cewa ma ana bi musulmikum ni ba zan tsaya muku ko yau zan taimake ku ba wa ma antum bi musulmiya ko za ku ba za ku taimako na ba yau ba za ku taimako na ba yace inni kafartu bima ashraktumuni min qabl ni yanzu na kafirce abinda kuka rika hada ni da ubangiji a data haka wannan fa shine bayanin da shi zai a karshe sai an gaba an gaba an gaba shi ubangiji sai ke cewa innal zalimina lahum azabun alim wannan shine iyaka shi abin da zai ce innal zalimina lahum azabun ko dai ubangiji ke faɗa ko kuma shaidan ne yake ba kansa kirarin azaban da za a masa cewa lallai azzalimai suna da wato wato azaba mai radin gaske haka daga nan shikenan ce kowa je shiga wuta saboda haka mutukar wato mutum ya suke ya gamu da ubangiji da shirka to wallahi ya gamu da shi a abin da ubangiji baya yafewa kar ke tsammanin zaka fita kaga cewa ya khalidina fiha illa ma sha Allah inna rabbaka hakimun alim malata fa hadhihi isharatun latifa yace to wannan ita ce wato ishara mai zurfi kuma dan kankani na baka ila sirrin nabi da ajali kana shirku akbar al-kaba'ir inda Allah zuwa ga sirrin da yasa shirka ya zama shine mafi girman zurfi a wajen ubangiji mafi girman ubangiji saboda in ka ce ubangiji zai zai bari a masa shirka to dole wannan zai zama ya da wasu tasiri tasiri da zai kawo kuwa shine a mura ubangiji zato a dinga nan ka tama ubangiji sufofi na kasa to da haka ubangiji ba zai taɓa shar'anta shirka a kasa ba wa annahu la yughfaru bi ghairi tawbati minhu sai zama ko ubangiji ya kuma ya kuma tabbatar cewa ba a yafa shirka ba ta ba a tuba ba tuba kawai shi ke sa shirka a hankali maka ita wa annahu mujibul khulud fil azab al azim kuma shirka shine gadar ma mutum ya dawwama a cikin azaba mai girman gaske wa annahu laysa tahrimuhu wa qubhu bi mujarrad an nahy anhu faqat kuma haramcinsa da munin shirka ba wai kawai saboda ubangiji ya hana bane a a hankace ba idan ka tsaya ka lura ana ta ana nagata ma ubangiji na kasa ne ana cewa ubangiji bai wato mulki sa bai isa ba mulki sa ba ta da yalwa shi bai da iko cikakken iko wannan ka kana dangata shi yana kasa ne to a hankace ma wannan ya kamata ka yarda cewa shirka ba daidai bane ko da ma shari'a ba ta hana ka ba bal ma nace a a yastahibu ala Allah ta subhanahu wataala ba ma zai yi ba fa ba zai yi ba Allah ta'ala an yi shira ibata ilahin ghaibi Allah ta'ala ya shar'anta a ban kasa cewa ku je ku tabautan wani Allah tare da ni ku je ku tayi ya shirka a ban kasa ubangiji ba zai yi wannan aikin ba ba zai yi ba game da wasu rikitattu ke faɗa cewa to ya za ka yi ubangijin ne da ya halitta Muhammadu ya ce aje a kira Muhammadu aje Muhammadu ya abin da ya ga dama abincin ubangiji wallahi ba haka malamai suna cewa la ahada ya ta'azamu ala Allah an yu'adhibahu babu wani wanda ya fi gaban Ubangiji ya tatsiye shi in ya kuma gada ba ma tashi a wuta babu wallahi ko mala'ika ne ko annabi da ce annabawa babu wanda Ubangiji ne bai ce zai tara annabawa duka sai ce ma za ujibtum me suke cewa an la ilma la ilma lana ba mu da wani ilimi kaje abin da su suke faɗa ta annabawa su ne dukan su yake tarawa baki da yace ma za ujibtum me aka ba ku wato me aka amsa muku bai zama ana tambayar su wato wai su imanin su wani ana tambayar su ne abinda aka ba su na risala sun isar ko ba su isar ba me kuka yi maza da ya san Abubakar na nan ya san Umar na nan amma ba zai iya cewa a eh to akwai Abubakar akwai Umar akwai Uthman akwai Ali wallahi bai fara ka ba cewa la ilma lana ba mu da ilimi kowa ta shi ta kushe shi to da haka magana wani kazo kana cewa manzo Allah kaza kaza wai ya ce yace manzo Allah Allah yayi Allah ne yace manzo Allah yayi a ina yace maka aka tabbata Allah kalimar haka kuna za ku dinga rira wa ubangiji ƙarya ne kuna gaji kuna gani saboda haka wato manzo Allah ka tsaya da shi a matsayin sa sunansa bawan Allah sunansa manzansa kar ka tsallake in aka tsallake manzala zai yi tona ko da abin da kai kai kuma ba yanda zai yi haka ne zai gani akai yi akai ka wuta ko ba manzala ba zai ce ko tari ba zai yi ba wannan shi balle ma ka ce wai zai je ma ubangiji munashada abin da yi a duniya na wai ya je wani abu a wajen Allah ta'ala ya yi addu'a ma Abu Talib wallahi ka je lahira ba Allah ba zai maka kafirai ba ko shi kace shine waye shine Allah shi alfaza Allah ko hakika Muhammadiya ko kaza ko kaza wala kai a banza ubangiji ba zai saurare ka ba saboda ka kula kwarai da gaske Allah ta'ala baya yafewa kama sahibu alaihi ma yunaqibu awsafa kamalihi wa nu'ta jalalihi kamar yadda kasancewa ubangiji ba zai taba shar'anta shirka ba haka zalika kuma ubangiji fafa ba zai yi ba ya shar'anta wani abin da zai warware sufin kamalarsa ko kuma sufofi na girman sa saboda ba za ka taba samu ubangiji ya kawo wani sufofi na wato a sabanin kamalarsa ba ya ce wai a zo a zo a yi ka ce wai in za a bauta masa sai dai abu ta hanyar manzan Allah shi ke nan kaga yanzu ka muna ubangiji zato ya yi muna ubangiji zato ka ce ubangiji bai san lokacin da kake kake roƙon ba ka ce ubangiji shi gajiyayye ne sai an ɗauki roƙon naka gaba ki da ka suka an kai masa to wa wa kai masa kenan sadaka ubangiji bai taba shi a shirka ba kasa ba ubangiji bai taba shar'anta a je wani kabarin wali ana roƙonsa ba ubangiji bai taba shar'anta a je ana wani wani zagayen waliyai ana zuwa ana shirka a wajen ba ba zai taba yin wannan ba wallahi ba zai yi ba kuma wallahi duk wanda ya wannan abun ya wato raya shirka a kasa kuma idan wannan abun ya zaune a zuciya har yake jin cewa wannan kinnai ne ga ubangiji wallahi ya fita musulunci in ya je wurin ubangiji ba zai shiga aljanna ba har har iya ce rara in ka ga ya shiga aljanna to sai dai idan wato raƙumi zai fito daga kafa alluwa a gari in kuma ba zai yi mutu kaga sai kafura ina ganin ne lokaci ya ko abin da makaranta Allah ya ba mu lada abin da muka sarrafa Allah ya taimaka wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sahabati ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته